إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام من نفسي نوامر ثلاثة بدع دوات الجماد الأولى هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجمعة بها مدينة شكرا تدبي طيب تريد إلى عشرين بكتب wanda kuma shi ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sha uku a wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallakar shaikh islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana ɗari bakwai da ashirin da takwas malam yana cewa wahum fi babin asma'i wal ahsani wal wa'di wal wa'idi وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. ابن تيمية هنا من بين لنا بيان يبدأ أهل السنة suke tsakatsakiya a kankanin ƙungiyoyin da suke jingina kansu da addinin musulunci amma sun yi azarbaɗiya sun wuce gona da iri da kuma waɗanda suka nuna gajiyawarsu da kasawarsu wajen tabbatar da abubuwan da musulunci ya gudu to su ahli sunna tsakatsake suke su da su azarbaɗiya sun wuce gona da iri ba kuma ba su gajiya ba ba su kasa ba wajen tabbatar da abubuwan da musulunci ya tabbatar da su haka suke a tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to bayan yayi mana bayanin yadda suke tsakiya a babin qadar babin qaddara ba sa tare da waɗanda suke kora ƙaddara gaba ɗaya su ce ba a jingina wa ubangiji ƙaddara ba kuma sa tare da waɗanda suke cewa duk motsin ɗan adam turka a tsaki suna tsakiya sun tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya san duk wani abin da zai wakana a bayan duniya ya san duk wani sa'i da wani motsi da ɗan adam zai yi ko wani ɗan adam Allah ya rubuta wannan cikin lauhin mahfuz Allah kuma shi yake halittar wannan aiki kuma sai ya ga dama aiki yake ya kama sannan kuma Allah ya ba wa ɗan adam wani tashi wani ɓangare na nasi'a da irada shi ma yana da wata nasi'a bakin gargado da Allah ya halitta ya ba shi don ya zan mai imani ko ya zan mai kafirci duka da zaɓinsa wannan ita ce aƙidar ahlus sunna dangane da ƙaddara to kuma sai ibnu tabiya ya faɗo babin al-asma wal ahsab akwai wani babu da malamai suke kiran su babul asma wal ahsab sunaye da hukunce hukunce sunaye ana nufin duk kan wasu sunaye da suke da alaka addini musulunci imani insani kafirci fasikanci a bid'a da sauran abubuwa da suke kama da wannan da hukuncin da za a yanke wa mutum a ce mumini ne ko kafiri ne ko fasike ne ko dan bid'a ne ko mai da'a ne ko dan aljanna ne ko dan wuta ne waɗannan wannan hukunci su ne malamai su kira al'asar irin waɗannan hukunci sunayen da za a ba mutum da kuma hukuncin da za a yanke masa mun san wannan wani babu ne da shi ma aka samu ta ta kirga tsakanin ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba to shi ne yake in aka duba yadda ƙungiyoyi suka karkace a cikin wannan babu to sai ahalus sunna za ka gansa su ne a tsakiya ba su zaƙe sun yi ainihin dama da kotun ya ga suna tsakiya yake wahum fi babul asma'i su ahlus sunna a babin nan na sunaye sunaye kamar yadda muka faɗa irin su imani kafirci fasikanci da'a wuce dan wuta da sauran wal ahkam hukuncin da za a bawa mutum a ce wannan mumini ne ko kafiri ne ko fasiki ne ko dan bid'a ne ko wani abu kama da haka shine ahkam din da suke والوعد والوعيد هو أبن ده يشافي وفي الكوري تتشاور الكوري مكان الجنة مكان النعمة على نجوب الكيامة مكان الداخلة هو كما الوعيد يمونا الكوري مكان الملك مكان الأباب على نجوب الكيامة وأهل سنة في أولا بابي في وسط بين الوعيدية أكان أنجيوي الملكوت akwai ƙungiyoyi ɗan narko akwai waɗanda su goban jami'in ukuba suke kudu ba sa goban jami'in ni'ima ba sa goban jami'in rangwame sai jami'in tsanani sai jami'in azaba sai jami'in narko to wannan su ne ƙungiyoyin ɗan narko idan aka zo babin sunaye mumini ko kafiri mutumin da ya yi laifi yana mumini ko ya sha giya ko ya aikata zina ko ya yi sata ko a wani matsayi za a ɗauke shi ko ɗan ƙungiyar ɗan narko ko suka ce kawai ya kafirta kuma in an je lahira ya shiga ita ba shi ba fita duk wanda zai yi saba wa Allah to ya bar musulunci kuma an je lahira zai shiga azabar Allah ya bayyana a cikin ta dindindin. Ƙungiyoyin ɗan marko biyu ne, akwai ƙungiya ta kawari, akwai ƙungiya ta motajila. Akwai ƙungiya ta kawari, alkawari. Shi alkawari asalin su ɗan tawaye ne, waɗanda suka yi wa Sayyid na Ali, suka yi wa Sayyid na Mu'awiyya radiyallahu anhu tawaye. a yayin da aka samu hatsaniya da rikici tsakanin waɗannan sahabbai ko asalin waɗannan ɗan tawaye suna tare da sayyidina ali lokacin da sayyidina ali ya yarda da kiraye-kirayen da wasu masu hankali suke kai na cewa a ba ka a yi sulhu bai kamata a ce tsakanin musulmi da musulmi da ana ta kasta haɗa ana kasta kasta ana zubar da jini ya kamata a tsaya a duba wannan lamari a koma a hukuntar da alƙur'ani da sunna yayin da masu hankali suka yi sai wannan kiraye-kiraye ɓangarorin jirgin suka yadda akan cewa ya kamata a samu waɗanda za mu zauna su duba al'amarin nan bai kamata muna musulmi ba mu tsaya muna faɗa muna kashe junan mu yadda ali ya yadda da wannan domin wannan ita ce shi ma ita ce buƙatar sa ba da kansa aka dinga wannan faɗa su faɗa ba abin ya fi ƙarfin sa ne wasu ne suka dinga tunzura al'amarin har ya zama na an samu wannan faɗa su faɗa amma ba shi ya nemi cewa a je a faɗa ba to da ya da wannan ko wasu ƙauyawa da wasu waɗanda da su in nake ƙauyawa waɗanda ba san musulunci ba kada da ƙauye ko koyawa ake ta faɗar ƙauyawa ƙauyawa waɗanda suka jahilci musulunci ƙauyawa a addinin musulunci da waɗanda da su aka yi fitinar kashe sayid na usman wanda su ne suka je har madina suka yi tawaye suka haura gidan sayid na usman suka fi suka zo suka kace cikin rundunar su na to da suka ga ana cikin cikin cikin cewa za a tsaya a yi sulhu idan aka yi sulhu za a daina yaƙi ƙura talata idan ƙura talata za a shiga matakai na bincike daban-daban har a gano su waye sun saka ko ba Usman a kamo su a yi musu hukuncin da ya dace da sai suka ga idan wannan sulhu ya wakana to su ta shi ya mutu idan har suka yadda a yi wannan sulhu ƙura talata hankali ya dawo jiki a tsaya a yi tunani to su shi kenan za a gano shi kuma daga ran nan kafin ya mutu sai suka tayarwa da sai da alƙawar baya yaya zai yarda da sulhu mutanen da suka yi masa gore suka ci yarda da shugabancin sa ya zai zauna suke na sulhu da su suna nufin mutanen sa mutanen sa ibn muawiya sai da ne ce shi sai yayi sai kawai sai suka zare jikin su sai suka fita suka je suka yi tashi ƙungiyar tun daga ran nan ake kira su alkhawari alkhawari su ne suka zara jikin da suka fita daga cikin taron jama'a suka fita suka fita daga cikin jama'a da ake tafiya tare su ka ga sa musu wannan suna alkhawari sai ya zama na babbar aqidar su shine tawaye da rigima da kisa kuma kisan ba ma a cikin kafirai ba sai a cikin makiya addinin musulunci a a kashe wanda yake musulunci da haka da suka yi tawaye suka fita sai suka ce sai ibn ali ya kafirta sai ibn ali ya kafirta duk waɗanda suke mara da waɗannan mutane biyu baya sun kafirta saboda haka sai ya zama da kenan wanda yake tare da su shi kaɗai da musulmi wanda ba ya tare da su ba musulmi ba to tun daga nan suka samu wannan sura na kawari suka koma daji suka ƙaurace wa jama'a suka koma wani guri da ake kira amma harawa a tsakanin iraki da hijab suka samu suka yi dandazo a wurin duk wanda ya karɓa a kila su sai ya hijira ya koma inda ba ta rayuwa tare da sauran mutum ya zama na duk wanda hanya ta biyo su ta inda suke to sai an tsaya an jarraba imaninsa a ji cewa musulmi ne mumini ne ma'ana yana tare da su ko ba a tare da su ne ma'anar imanin ko rashin imanin sai an yi masa wannan jarrabawa in ya samu ya haya wannan jarrabawa wato ya nuna yana tare da su suke nan ya wuce lafiya in kuma ya nuna ba ya tare da su ke tafi za ka duk wanda ya zo wucewa sai sun tambaye shi menene zai faɗa dangane da sayyidina ali da sayyidina muawiya musulmi ne ko ba musulmi ba idan ce a shi a gurin sa sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam musulmai ne dan abin da aka samu na rigima a tsakankanin su ba zai fitar da su daga da'irar imani ba to kawai sai suke wannan dan banzan ne sai su tafi sai su tafi haka suka yi abdullahi bin habbab bin al-arab da ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam habbab bin al-arab ya zo cewa da kuyangarsa kuyangar ta da ciki sai ka yi ki kuɗi da waɗannan mutane alaikum salam wa rahmatullah sai ya yi ki kuɗi da su sai suka tsarin su sai suka tambaye shi me zai faɗa game da waɗannan mutane guda biyu sai ikiraji da cewa su musulmi ne sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai wani ɓangare kake kana tare da mu yaƙe su ko ba ka tare da mu yace eh shi ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa takunu fitna فلتكن عبد الله القاتل فلتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل za a samu fitintune da kafin takina to ka zamo bayan Allah da za a kashe ka a cikin wannan fitina kada ka zamo kai ne mai yin fita fiti ya ji wannan kawai yana faɗa za ka ce suka makure suka yanka shi bai ya taki ma ba su kale ka ba suka kashe ka ba su kale ka ba bayan sun kashe ka suka ƙaga cikin ka suka kashe abin da ke suna yin gaba sai ɗayan su ya ɗauki da biyu ya tafi zai kai baki sai ka ɗan ya kaɗe da dabinin daga hannunsa za ka fi dabinin da kuka ko na wani na wani a kafirin amana ne ya ga wani kare wani ya gace shi ya ga kare ya bi karen zai da kayan ya daka masa kaya za ka bi shi ka sani ko karen kafirin amana ne ka duba mutanen da suka kashe bikin musulmi suka kaga cikin matarsa suka kashe ta kuma su ne yanzu suke suke wara'u suke an tsiri da za su ci dabinan da suka tsanta ba da za su taɓa kare ba wannan shi yake nuna maka cewa aqidar kawari ta aka fi a kan ƙanƙar jahilci wata jahilci ne ya kafa ta kamar da ibnu taymiya yake cewa aqidar su nafa'at an jahli ba ba na aqidar rafida su a masu limaman sha biyu su aqidar su ta tafi ne an zambaka su zindiƙanci ne an habar kafirci ne kan tabarya shi ya kafa wannan aqida waccan kuma jahilci ne ta kafa yana daga cikin aqidar kawari cewa dukkan wani wanda yake yartakibul kabira ko irtakabal kabira yayi wani babban laifi da aka hana a musulunci yayi ƙarya ko yayi ha'inci ko yayi sata ko yayi tajiya ko wani abu makamancin wannan to ya bar musulunci ya zama kafiri sannan in aka je lahira aka kunduma shi ta ba shi ba fita tunda tunda sun yanke maka hukuncin kafirci kan sun gaba da za a yi zai fita da wani imanin zai fita saboda aka ce suka yanke maka hukuncin kafirci to daga nan ne malamai suka sanya su cikin al-firaq al-wa'idiyya saboda su a gurin su gane gunnar su kawai suka kalla su gudu gane gun rahama ba ta gudu gane gun afuwa ba ta gudu gane gun komai ba sai ma mai tazila mai tazila alal hakika wani bangare ne daga cikin khawari wani bangare ne daga cikin khawari a kudu da dama sun yi tarayya da khawari saboda haka sai wani a wannan babi sai ya kasance sun ce dukkan wani wanda zai yi aikin kafin zai ta biya ko ya yi ko ya yi ya aiki ko ƙarya to wannan mutum suka ce ne da za mu ce da shi kafiri ba ko da za mu ce masa mumini ba to ina za ku aje shi bi manzilatin bainal manzilatayn shi yana nan tsaka tsakiya shi ba nan da shi ba nan da ɗan tsakiya ne sai an zo lawa ya fara kaɗa cewa za ta aje shi suka ce wuta kai tsaye in ya shiga zai fito da zai fito ba sai saba wa kawarin a hukuncin da suke ba shi a duniya wajen suna amma sun yi daidai da kawarin in an zo lahira har kuma can da ake hankali idan har za su kai su zuwa har abada a ce kawai su ce mai mana kafirin mana to kai su ce nuna auren gane suka yi maka sai ba su tsananta masa kamar kawarin gawa ba saboda in an ce shi ba a kafirta shi ba a yi masa hukuncin kafirci ba a duniya to ba za a yi masa mu'amala irin ta kafiri ba ba za a raba shi da matarsa ba ba za a hana binne shi a makabartar musulmi ba ba za a hana cin gadon shi ba ba za a hana ce shi ba tunda ba a ce da shi kafiri ba wannan shi ne sassaucin da shi suka yi masa duba da yadda tsawarin suka yi hukunci a kansa amma aka zo lahira da suna haɗewa cewa ai aka ɗanduma shi a wata an ɗanduma shi kenan ba ranar fitowa kuma har abada waɗannan duk suratul ana kiran su wa ijiya wato ɗan narko ɗan janibin narko ba su dubi ana ta ubangiji ba ba su dubi kyakkyawan alkawari da ubangiji yake yi ba akwai kuma alwahadiyya ko kuma aka sun waɗannan ko kuma da waɗannan suka su kwana suka yi suka yi abin nan kudu su kuma da mace suka fita na suka yi arewa suka hannu riga ko alwa'adiyya su kuma alwa'adiyya a gurin su janibin rahama ɗin kawai suke kalla su ne almurji'a waɗanda suke cewa ma ya durru ma al'imani ma asiyatin kama la ya durru kama la ya durru kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a wanda duk ya zama mumini to duk saban da zai da zai cikin imanin ba kamar yadda wanda yake kafiri duk sa'ad da zai da za ta amfani shi ba cikin da aka ne duk wanda yake mumini ko ne ne ne zai wannan ba zai taɓa imanin ba imanin sa yana nan cikin ɗari bisa ɗari saboda haka sukan kasanta imanin ɗayan su yakan kasanta imanin ka da imanin annabi sallallahu alaihi ko imanin mala'ika jibrilu saboda aka so a gurin su imani abu ne guda ɗaya ba ya raguwa ba ya ƙariya kamar yadda su ba alwa'idiyya a gurin su imani wani dunkulallen abu ne guda ɗaya ba ya raguwa ba ya ƙariya saboda aka in ma ka same shi duka in ma ka rasa shi duka amma babu maganar ka sami wani tashi na imani ka rasa wani tashi ko a gurin su sai dai ka same shi kun ko ka rasa shi gaba ɗaya saboda haka sai alwa'adiyya a gurin su almurji'a waɗanda suke jinkirta aiki ba sa shigar da su cikin musamman iman za a iya samun mutum wanda bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa sujjada ba a rayuwarsa kuma yana nan cikakken mumini yana nan mumini bai taɓa yin wani abu ba na da'a ga ubangiji lam yasjud lillahi lahza amma kuma mumini kuma kamilul iman muminin ba ba wai kawai mumini a a ce cikakken imani imani ka imani jibril ko da ya cika rayuwarsa bayan bai taɓa ya cika kuma rayuwarsa da mahaki sai a zai cewa nan da zai cuce shi ba matuƙar dai ya san Allah to akwai gudatul murji'a akwai waɗanda a murji'ancin a haƙiƙar murji'ancin sun fi kowa zurfafawa da nutsuwa a ciki waɗannan a gurin su al'imanu mujarradin ma'arifa kawai idan ka san Allah a ranka shi ke nan kai mujimi idan ba ka san akwai Allah ko ya yi ka turai komai da komai to shi kenan ka zama mumini kuma ne cikakken imani a bisa wannan da tare da aqidar fir'auna ma mumini dan ya san Allah ya san Allah da Allah ne yake cewa jahadu biha wa saytanata anfusuhum zulman wa uluwa ayoyi da hujjoji da Allah ya ya zo musu da ita sun nuna jayayya a fili amma a zuciyarsu sun kasankance sun amince sun yadda ɗari bisa ɗari bisa gaskiyarsu amma ƙarya da zalunci da nuna ɗagawa ya hana su suke yadda a zuciya ya san kai ko iblis ai ya san Allah sun magana da yadda ubangiji rabbi yake ce rabbi bima a gare shi ya ubangiji ya san shi ne a rabbi wannan ya ta sa zama mumini ba ta sa shi ya zama mumini ba to a aqidar gudatul murji'a wanda malamai ba sa fassar wanda yake da wannan aqida ba musulmi ba a gurin su waɗannan ma dukkan duk musulmi ne to akwai kuma wanda mutsirji'ar ja'in su bai kai wannan ba suna da wannan aqida amma ba sai ne haka ba sune waɗanda suna fitar da su da aiki daga musamman iman kamar a ƙaryanci an yawanci akwai murji'anci a ciki a ƙirar a ƙariya da muke karantawa akwai murji'anci a ciki saboda ba su yadda ayyukan ɗan su sallah su azumi su zakka su hajji suna shiga cikin sunan imani ba saboda haka al'amalu salih ba zai shiga cikin sunan imani ba za ka iya samun mumini ko da ba a amalu salih to amma su ba su ce la ya zarre ma al'imani na afiya ba ko a sha'ira ba su ce duk irin laifin da za ka yi ka zo ka yi wannan da zai cutar da kai ba ba su faɗa ka ba sannan sun yarda cewa wanda ya yi wannan mumini ne fasiki wanda zai yi aikin fasikanci mumini ne fasiki illa iyaka ba su shigar da ayyuka ba cikin sunan imani waɗannan irja'in su da sai na farko ba akwai murja'atul fuqaha sai su ne suka fi kowanne sauƙin irja'i to waɗannan gaba ɗaya sai ake kira al-wahdiyya ko kawai suna duba janibin wahdi ahli sunna suna duba duka ɓangarorin biyu ana duba janibin narko ana duba kuma janibin rahama da sauƙayi da kyakkyawan alƙawari da ubangiji yake yi mutum ya iya zama mai imani yana da asalin imani wanda idan babu wannan imani a zuciyarsa baya musulmi sannan kuma yana iya zama mai saƙo ko ya zama mu'min ne saƙo to kuma ibn taymiya nan yake gaya mana cewa ko ahlus sunna tsakiya suke tsakanin wasatun bainal wa'idiyati allazina yaj'aluna ahla al-kaba'ir wadanda suke sanya masu manya manyan zunubi min al-muslimina daga cikin musulmi musalladina fil nar suke cewa in sun shiga wuta za su dawwama har abada waɗanda za su faɗi wannan aƙida ta ga sai sun tashi hadisan daga Allah gaba ɗaya da suka zo na batun shafa'a sun wata in dai za su yadda da hadisan da suka zo na shafa'a ko ba za su yi wannan magana daga Allah zai ce su duk wani wanda aka sa shi ta alhalin a zuciyarsa akwai kusan ka sun ƙwayar zarra ta imani daga Allah zai ce su haka ya zo a cikin nasi sahihi a bukari da muslim hadisin abu hurairah anas jabir duk sun zo da wannan من قال انا فيها شفاعتي لاهل الكبائر حقا شفاعتي لاهل الكبائر من امتي حقا كيفما جماعة من يمن يلي تستطع بدكتين الأمة فبكتين زي كيفما من يمن يلي تستطع ko dai ya ceto su kafin a sa su wuta ko bayan an sa su wuta a ceto su a kuma kai su aljanna duk wannan ta fara manzo Allah yake gaskiya ne wani dan narkin da yaji wannan hadisi ta fara fi li ahli kaba'ir haqqun haka sai ce me zai ce game da wannan hadisi ga shi ne ƙarara manzo Allah yake li ahli kaba'ir ga masu manyan laifi ne zai ce ko yake aiko ne ba ku gane hadisin ba ai hadisin ba haka yake nufi ba لأهل الكبائر ده من قال لك لأهل الكبائر أي كبائر الأعمال الصالحات من يمين أيك مثلا من يمين أيك إن تأجلي في سنة في سنة بإذن الله من الصيام فأنا بس نفس الكلمة كبائر فتتقى زيادة القرآن في السنة بإذن الله معناه amma ka duba yadda ya bankar hadisi da haka halin baɗin suke idan mafi ya ci karo da manufarsu da aƙidar su to ba kunya ba tsoron Allah za su yi masa irin wannan bankara ɗin za su bankara shi don ya tafi daidai da aƙidar su kamar yadda wani yake karanta faɗar Allah man zallabi ya sa inda hu illa bi ismi musulmi suna karanta wannan aya duk sun san ma'anarta ma'ana ce mai sauƙin fahimta wane ne zai yi cinko gaba ga ubangiji sai bayan ya yi izini ana shi abin da aya suke fara ba wanda zai je ya ce wani daga halin da yake ciki a canza masa ke zuwa wani hali sai Allah ya yi izinin a ciki to amma wani sai ya ce ai ba haka aya take nufi ba abinda aya take nufi من ظل ذي يشفع من ظل من الذل هذا اللي هذا كان بيقول من ظل أي من الذل هذا الأسفل ذي خلاص اسم الإشارة ممكن إلى النفس من ظل ذي wanda ya tsarkar da kansa ya yi bayan kansa ya tegar kansa ya kurmuta kansa ya zai samu waraka daga dattin jiji da kai da girman kai da isa da waye da waye wata wata tunda iya na aka wata to ɗan ɗin ka aka ce sai ne amuri ne daga waha ya yi ko wato ku kiyaye wannan ka duba yadda ka duba yadda aka canza maganar Allah ƙarfi da yaji haka yi wani guri da ita inda baka zata ba in kai magana sai a ce wannan shine a tafsirin isari tafsirin isari wato hannunka mai sanda tafsiri ne da yake da Allah yake magana kai kana ga ƙarara ga abin da yake nufi kamar yamma yake nufi shi kuma hannunka mai sanda yake nufi kamar ina jin mun tsara faɗa wani fassara innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun wani ya fassara ta ba yadda kowa yake fa ba yadda duk mutum yake fassara al muluk din nan sai ya fassara shi da sha'awa ta zuciya sha'awa ta zuciya إذا دخلوا قرية إن كنت تجزي فيها فحياة حياة دنيا إن كنت تجزي فيها أكثر بها في كنت تجزي وجعلوا أعزة أهلها أذلة بدم مثل لك في جنة في بدم مثل إن من كان دنيا أو تجزي فيها في كنت على الله هذا هذا أن ينزل إليك wasu kuma ba su tafsirin hannunka mai tambaɗin sai suka biya abin innal muluka wato runduna masu yaki da lalaci masu yaki da barna idza da kalu qaryatan qaryatan ita ce alhal ko annab hatta zuwa sai su lalata duk abin da yake ciki su lalata duk abin da yake ciki na dagalin duniya wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wani mai jiji da kai sai su ne da shi alhal kaga sai ya jawo abin kamar daidai ake wannan shi kira a tafsirin isari tafsiri ne al-batini a nuna cewa alqur'ani abin da duk ake karantawa ana fahimta daga ciki ba wannan ne Allah yake nufi ba wannan bai bayan mutane su suke fahimtar wannan har suke daukar shi fara kaga an ce a yi sallah a filin salatar ati zaka kaga cewa wannan sallar da muke ita ake nufi kaga an ce ka bada zakka kaga cewa zakkar da muke ita ake nufi to ba duk ba ma ake nufi ba ko gobayen mutane su ne za su yi wannan fahimta an bar musu da wannan amma ɗan ajin su bar sallah ɗan ajin su bar sallah fasatul khasa ko fasatul khawat su ba ta fahimtar wannan abin da su suke fahimta saboda haka su yawan addinin su daban ba irin nasu ba وكما يجعلون على الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الايمان بالكليه هنا تكرر في بدا ايمان جبابا ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع قرية الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم لو سنجد الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم تصيري فأكلي وأكل أكل بس tutan da suka gina su da su akai shine wanda ya laifi zai shiga wuta ya dawwama har har abada in sun yadda manzo Allah zai ce su kaga sun karya wannan aqida ta saboda haka sai suka karya ta sun manzo Allah din gaba ta wa bainal murji'ati ahli sunna ba sa tare da waɗannan sannan kuma ba sa tare da murji'a allazina yaquluna waɗanda suke cewa imanin fitati imanin fasikai misli imanin anbiya kamar imanin annabawa ne wal a'mal as-saliha suke cewa ayyuka da ake yi na kwarai sallah azumi zakka haji laisa min ad-din ba a shirka shi da cikin addini wal imani ba ta cikin imani wa yukazzibuna bil wa'id suna karya tawai inda a cikin alaƙoƙi za a zo a faɗi laifin wanda ya laifi kaza da da makomarsa wanda ya zai laifi kaza da makomarsa ومن يقتل مسلما مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا da yawan ran waɗannan ayoyi da suke magana in kai laifi ka ba abin da za a yi maka to su tun da sun ce kowa in dai ya yi imani saban da zai yi wa Allah ba zai cutar da imanin sa ba kaga sun kare ta wannan sai ta har zai shiga wuta to akwai saban da zai yi wa cutar da shi wal iqab bil kulliyah suke kare ta iqab uquba gaba daya فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن كفاف كفاف المسلمين معهم بعد الإيمان وأهله. أهل السنة والجماعة ما تدل تفلت السنة وأن نكون كما جماعة. في إيمان بسوى فاسقا مسلمين wanda yake fasiki a cikin musulmi yana da wani sashi na imani kuma yana da aslin iman akwai imanin da ba yiwa ka zama musulmi sai kana da shi aslin shi da ake cewa aslin iman shi ne kai imani da Allah wannan abubuwa guda shida da suka zo rukunan rukunan imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi waɗannan kitabun guda shida su ne aslin iman ba da za ka zama mu ka zama musulmi sai kana da wannan imanin tare da kai to daga wannan lokaci da za ka yarda da waɗannan kitabun guda shida idan kai sallah wannan zai haɓaka imaninka in kai wajibi wannan zai ƙara haɓaka imaninka in kai gaskiya in kai ainihin hajji duk wani aiki da za ka yi da Allah yake so manzon sa yake so to zai ƙara haɓaka imanin naka shi ne abin da malamai suke cewa al'imani ya zubi da tsaha duk sanda kai tsaha sai imanin ya ƙaru sannan in kai saɓan Allah sai a rage maka imani gwargwadon saɓanka gwargwadon saɓanka amma asalin imanin tushen wannan na farko na imani da rukunan nan guda shida yana nan shi da bai tashi ba in ya tashi ko mutum ya tashi daga musulmi kuma an gane ko saboda haka hadisan da suke magana la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa hatta yakuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يعمل جاره ضرائقه. إلى أن هذا ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلن ولا أيدي. ya ce mutum da zai yi imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ko mutum da zai zama mumini ba matuƙar maƙocinsa bai amince wa sharrinsa ba ko kuma mutum da zai zama ya yi fata ba la yazni zani wa huwa yazni la yazni zani wa huwa mu'min wa huwa yazni la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu as-sharib hina yashrabu al-khamra wa huwa mu'min waɗannan duk hadisai da manzo Allah yake cewa mutum da zai yi su da yana da imani abin da yake nufi imanin da yake da abin nan na wajibi ba asalin imani ba sai kan imanin yana nan kasancewa ya imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara ta alkhairi da wanda ba ta alkhairi ba wannan yana nan a zuciyarsa idan wani sata imanin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da shi na ya ƙaurace ya sata ya ɗauki sata matsayi ne na laifi wanda ya yi kuma akwai ukuba da Allah ya tara da a nan duniya da lahira game da shi ya kai wannan imani amma asalin imanin yana nan ko yasa ba a ce wa mutum dan yayi sata shi kafi ba a ce maka dan yayi zina a ce maka kafi saboda ba zai zama kafiri ba sai tutan imanin wannan harsashin imanin sai idan ya kai sannan yake zama kafiri rata malamai suke cewa ko ahlus sunna suke cewa fasaqal muslimin ma'ahum ba'd al-iman wa asli suna da fatin imani na ayyukan da suke yi suna sallah suna azumi suna da wannan imani suna da kuma tutan imanin wanda da su suka zama musulmi abin da kuma suke yi na laifi wannan shi ne imanin su ya ragu gwargwadon wannan laifin shi yasa a aqida ta ahlus sunna mutum yakan haɗa mutum ɗaya yakan haɗa janibin wala da bara shi kaɗai ta wani ɓangaren ka so shi ta wani ɓangaren kuma ka ƙi ka so shi saboda abin da yake tare da shi na gaskiya na imani na imani da Allah da manzonsa da ranar lahira ka ƙi shi saboda abin da yake tare da shi na saɓan Allah na ma'asiya ka ƙi wannan janibin saboda haka mumini a mutum guda ana iya samu ana son shi ta wani ɓangare kuma ana ƙi shi ta wani ɓangare domin a wani bangare akwai asirin imani wa ba'adul imani na abu to sai a kusa saboda wannan ta wani bangare kuma akwai ma'asiya tare da shi sai a kusa ta wannan bangare walaysa ma'ahum jami'ul imani wajib amma fa su kai ba su da gaba ɗayan imanin da yake wajibi duk abin da manzon Allah zai ce wanda bai yi shi ba ba ya da imani wannan kalma ta ba da imani tana nuna abin wannan wajibi ne ba mustahabi ba duk abin da za a tura imani ga wanda bai zo da shi ba yana nuna abin wajibi ne idan ya zo da wannan abin ya zo da imanin wajib to mutum da za a same shi yana fata ko yana son giya ko yana zina to wannan imani na wajibi wanda shi ne barin son giya din ko barin zina din ko barin fata ya kai ga barin sa amma kuma tushen imani yana nan tare da shi وليس معهم جميع الايمان الواجب فكذا دكة من ايمان واجب الذي يستيجدون به الجنه وان اذا لا تعملوا حكم سنسن سنس الجنه وان يزيد ايمان واجب بعد يزيد اصل الايمان ركن من الايمان ثم يزيد ايمان واجب ثم وان يسنسن الجنه وان يزيد ايمان اصل الايمان حكم الايمان حكم الايمان يزيد اما كما يلا ايكت ايكن صادق yana karya ko yana fata to wannan yana yin aikin da ba zai cancanci shiga aljanna ba sai zai cancanci shiga wuta to amma duk da haka ga aqidar ahlus sunna ba sa yanke wa muayyani ce wani kun nan da yake fata ko wani kun da yake son giya dan mutan ba sa yin haka sukan ce ya yana aikin da ya cancanci ya shiga wuta in an zo yi masa wa'azi za a gaya masa aikin nan da kake zai kai kauta domin aiki ne na waɗanda suka cancanci su shiga wuta yana cin dukiyar mara Allah ya ce wanda yake cin dukiyar mara zai shiga a gaya maka aya amma ka yanke kada an wani dan mutane wannan ba zai yiwu don baka san da me zai cika ba ya iya ya tuba kana yiwa ya tuba Allah ya yafe maka abin da ya yi laifi kana yiwa ya zama yana da alhasanatul mahiyat ya yi wasu manya-manyan ayyuka na kwarai waɗanda za su kankare masa wannan laifin wanda yake zai sa shi ya shiga wuta ayyukan ta su fi ƙarfin laifin domin kamar yadda ke sa'idar shafi'u sa'idar habibu a kafi zanjin wahidin zai asma hasiruhu bi alfi shafi'u lokacin da hafiz ibnu abi balta ya rubuta takarda yake gaya wa ƙuraishawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya yake shi a fakku makka laifin da yayi babban laifi ne domin laifi ne na jasusiya laifi ne a musulunci hukunci ta kisa ba karamin laifi ne manzo Allah ya kusurta magana amma shi ya gaya ma wasu abokan gaban yayin da aka gano wannan abu aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takabbar ba haka ibnu abi zalfa a ga sauran sahabbai cikin sahabbai umar manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai wannan yace ya rasulullah ba mu lafiya ya sa mai ba sai ya san Allah da manzonsa ko wanne daga cikin muhajirin a nan mutumin maka ne yana da kabila ta mai karfi ko da ya baro wani nashi a kan akwai waɗanda za su tsaya su kare shi ba za a cutar da shi ba ni kuma sun san baƙo ne kuma ne rauni nake ga idan na gaya wa kuraitawa wannan wataƙila wannan za ta sa ba za su taɓa nawa ba dangi na da suke kan wannan kawai ta sa mai wannan amma baƙin Allah da manzon sa ba sai da Umar ya tashi yake da Ali ya Rasulullah hadrib unuka hadal munafiq ga ba a tsare ne tsige ne kai manzo Allah ya hana yake wa ma'i duruka ya Umar la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum baka sani ba Umar Allah ya yi tsan kawo zuwa ga mutanen badar ya ce aikin da kuka aikata abin da kuke so na da karfa ahadu yana cikin waɗanda suka je mana manzo Allah bai yi masa inkarin kalmar munafiki da yana mana bai yi masa inkarin cancantar a fara kansa ba don haka shi ne hukunci to amma yana da wata hasana babba da Allah ya yanki wani sakamako mai tsoka ya ba wa duk wannan hasana ba shi yana cikin saboda haka laifinsa na faɗowa sai ya faɗo a gafarki wata a magsura sai kamar bai yi ba to wasu za su alhasanatin lafiya su yi wani aiki na ƙwarai babba da Allah ya karɓa ya so ya sasanta musu a kan wannan ko wannan ya shafe abin da suka yi mulki mutumin da ya je hajji ya yi ta kamar yadda manzo Allah ya ce a yi ta man hajja falam yarfus walam yasfiq raja'a fa yawma waladatu ummu ya yi hajji bai yi fasikanci ba bai yi sadu da iyali ba bai yi ba ba ya dawo kamar na'amar da mahaifiyarsa ta haife mahaifiyar mutum ba ta haifan shi da laifi ana haihuwar kowa ne alal fitra ta tabbata fara kalfi babu sai sanan baki to wanda ya je ya hajji haka zai dawo wannan shi ke nuna za a kankare masa duk laifin hakkal kaba'ir hakkal kaba'ir ba ya kaba'ir ba hakkal kaba'ir kuma ba wanda ake haihuwa da kaba'ir tare da shi to kaga wannan hasana ce nahiya aiki ne na kyakkyawan aiki da ya kafa laifuka da mutum ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ne ya haka yukaffiru sanatan nahiya wanda zai yi azumin ranar alfahari a kan kare masa laifin da ya yi a shekarar da kai kaga wannan hasana ce nahiya lokacin da wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sahih bukhari yake ta rasulullahi na faɗa laifi lafin ba sai sama ba ko ba kasa ba manzo Allah yace an shahidta salata ma'ana da kai muka yi sallah dan in yace eh yace da kike innal hasanati yuzhibna sayya mutum ya ji dadi ya ga cewa ya dauko da labaran mu amma sai ya gabo sai ya sadu da kalbin rahim bil mu'minina ra'ufur rahim an shahidta salata ma'ana da kai muka yi sallah da kai aka yi jam'i a ta turanta da a ce ire-iren mu ne wani ya zo ya faɗi wannan magana ai ka kuma a baza an kace an gunsa ke ka aka ce wani kai kuma kai zan ce ku ku lalata ku lalata ai ba zai yi ba in ba ai sa'a ba wani ba ta ke faɗa maka bani a kai ku fara ce ta yankan ba ku kaɗi ka an ji ki aka yi ta kana kana sai da ya ji daɗi su fara ce Allah قالوا هذا خاص ولا منتقد عند المسلمين عامة كيف تقول المسلمين والله تبدل المسلمين عامة kuma ya zama na ajefe guda yana da wata hasana mafiya wani aikin tsaro da zai goge wannan laifin da ke lokacin da sai ta islam ya sai ji irin roma ya sai wata rijiya don musulmi su kariya fi sabilin lafi bayan da ana tsawwala miki wajen koyar miki da ruwa manzo Allah yake man yashari bi irin wa la aljanna waye zai sayi bi irin rina sakamakon sa gidan aljanna sai ba Usman ya karatu sai manzo Allah yake ma darra Usman ma amila ba daga yau da abin da sai ba Usman da zai ci ko wannan shine al-muwazana bayna al-hasanati was-sayyi'at ko a lahira a kan wannan za a azumi zamin adam mawazirin kif da Allah ya azumi a kan wannan babda in zai azumi amma man faɗa lafi mawazini فهو سيئة الرابع وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إذا أيتنك na kirki suka yi nauyi to sai tafi aljanna in ayyukansa kuma na kirki suka yi fatawar to wannan shi zai tafi ta to wannan shi ne tsotsi na adalci ana iya mutum ya iya zama ya aikin laifi amma ta wani gefe ɗaya akwai wani abu can da yayi wa Allah Allah ya sa mu dan masa wani ladan wanda zai zai rike wannan abin nan idza balaga al-ma'u kullatayn la yahmilu al-hadath ko to ko kuma ya kasance Allah ya jarabe shi da wata ukuba da wata azaba a nan duniya ya dora masa wata cuta ko ya dora masa wani bakin talauci ko ya sanya ya zama wani mutum haka mai bakin jini haka duk inda ya ba a san ya dai jarabe shi da wata masifa a nan duniya wannan masifa din ta zama tana kankare wani abu da ya yi Allah ya kankare masa laifukansa da wata ukuba da zai jarrabe shi da ita a nan duniya wanda maza Allah ce mutumin da zai rashin lafiya mu'minin da zai rashin lafiya ta duniya ta shi haka za a dinga kakkaɓe laifukan sa kamar yadda bishiya ke kakkaɓe don ya hukunta in je hatta ita kanta rashin lafiya ga mu'mini sai maza Allah ce hatta sai ka tunita ta hanyar yukaffar biha hayyaatu wa tarfa biha darajatu hatta tsaya da mutum zai saka wannan jarraba da Allah zai masa sai ya kankare wani laifi da yayi da kuma ɗaukaka shi wani matsayi ta yi Allah ya jarrabe shi a nan duniya da wasu abubuwa wanda za su kankare masa laifinsa ta yi ya samu gafarar ubangiji a ranar gobe kiyama ba shi dai ya rayu cikin laifi sai an zo ranar gobe kiyama gaba ɗan haɗa shi an kawo shi ya riga ya sabi da ya sallama wuta ko ba kaya sai kawai yanzu ubangiji ya ce yana yani yana mai kyarkyata kawai yana jira a ce ka kama shi ka zuhu ka gulluhu ubangiji ya ce da shi ba ka yi kaza ba ba kai ne kai kaza ba ya ce eh ba kai ne kai kaza ba yana sanar da shi ne sun ka yana iya kira shi har sai ya sakankanci yana hadisi ne har sai ya sakankanci cewa kawai ta zuhu sai ubangiji ya ce to na gafarta maka a nan kamar yadda nake fuskata a maka duniya sai ya zai iya a gafarta maka ga hadisin bidata hadisin hadisin bidata sun san hadisin bidata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana mutumin da za a bi a yaƙa kayan kayan na miyagun ayyukanka kayan cikin da tara كل سجل مد البصر قوة نتائج إيه هذا منك لكن الكتاب ده ليه Allah madaukakin sarki ya ce da shi an zalunce ka a zalamaka ta a zalamtuka a zalamaka a zalamaka ta tabati masu rubuta laifuffukan ka sun zalunce ka wallahi ba a zalunce ka ba sai waɗannan shi ne Allah ce akwai wani abu da za ka kuma za ka kawo ko wani aiki da ka taɓa yi ko wani abu. To wallahi babu. Babu. Babu su jilla. Sayin sayin sayin sayin manya manya iya ganin ka na aikin laifuka. Cikin da tara gashi nan duk aikin da masa ya gani kuma ya yarda. Kuma ya yarda ba a zalunce shi ba. Sai to me ya rage? To Ubangiji sai dai afuwa su ba. Ba abin da ya rage. Ba ka da wata hasana ce ba ya ba. ubangiji ya a kana da wata hakan kana da wata hakan da kasani ba sai a ɗauko wani sujud fayil guda ɗaya da ya rage a cikinsa akwai kalmar la ilaha illallah a ɗora ta a kan mizani sai ka rinjaye ta cikin da kara ɗin nan wannan shi zai na maka falalar tauhidi falalar tauhidi ba wai zikiri da la ilaha illallah ba kalma ce da ya rike ko ya aiki da ita bai sake ta ba har ya koma ga Allah duk da ya yi kuma su amma yana na ahlus sunna kan tabariya ba ya yi shirka ta shirka ba wata shirka da yake wannan tauhidi ya shi yake to mutum ya iya zama ya yana zai shiga cikin wannan abin nan zai iya shiga cikin waɗanda za a yi wa hisabi hisaban yasira fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Inda Allah yana karanta wannan ayar yana roƙon Allah su saba mai kira sai da kuma aikar kamar da cikin Bukhari. Ya Rasulullahi ba Allah ne ya ce wa Allah man uke kitabu hujja min fa kaifa hasaba hisaban yasira wanda dai aka ba shi wato littafin sa na aiki a hannunsa na dama wannan za a yi masa hisabi mai sauki wato tana ce ta ce in dai za a ba da wasu littafin sa a hannunsa na dama ai Rasulullahi sai mai sarki a sai kaga automatically kai hisabin ya kira za a yi maka a sai kaga kaga yanzu Allah yake da ita inna ma zalika al-har ya har man nuqisa al-hisab ajib wannan aya da kika ga ana magana hisabin ya kira ai kawai a bijiro da aikin ne ba tare da an maka filla filla ba a tattaro aikin abin kula ta a aya ana ɗagawa ɗaya ɗaya bayan ɗaya abin kula aikin a taho da shi a turo to wannan ta kawai yayi ai na Musa ne sai a wuce a buɗa to inda aka ce a buɗa Allah ya ce man ne kusan hisabu ejjid ko wanda za a yi masa hisabi ko ka da ko a alaimai ta komai to sai an azabta kai mu dubi rayuwar sai za a kalailai su komai kan mintuna rayuwarka a sa abu su ɗaya bayan ɗaya ta yanda za ka kai labari ka ɗan sai dai a ta roƙon ubangiji su saba mai siya a zo da abubuwan mu gaba ɗaya a dunkule a mulmule a ture a ce a wuce da waɗannan tun da dai an halittun na mu duka wannan jini sa a kai labari to ta yi mutum ya kasance yana aikin laifi a nan amma Allah ya rubuta shi cikin waɗanda za a yi irin wannan bisa to kuma sa malamai ahlus sunna suka ce la yastailu mu'ayyanan bil mal kama la yastailu rahibul janna kamar wanda ba a duban wani ko dan ya littafa sa ana ga a zahiri wani waliyi ne ko a cewa ba aljanna sai dai a yi masa sai dai a yi masa inda ahlus sunna suka tsaye da matsalar kawai a samu nasi وانا دان الجنه ني وانا ما دان الجنه ني وانا ما دان الجنه ني وانا ما دان الجنه ني بس لا ده كل من wannan shi ne zai ba ko da za a ce yana da waɗannan da ke zama al'asara fil mubashirin bil janna sahabbai goma da ma waɗanda ba sa cikin goma din waɗanda manzo Allah ya yi bishara da aljanna irin sa Abdullahi bin Sallam irin su matar da take farfadiya dan yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa Allah ka daina wannan farfadiya manzo Allah ki ko ki roƙa miki Allah ki yanke ko ki zauna a yadda kike amma kuma za ki samu aljanna ka san ya rasu la'adan da yadda muke in samu aljanna din amma dai amin addu'a ya manzon Allah in lai farka addu'ar wato kira ta ta kankare ni in daina karin ni manzon Allah ya masa addu'a kan nan kaga kana cikin mu gaskari na bidda to irin waɗannan irin waɗannan irin su ya fata cikin nasta mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ya sa ake ya rasu Allah ya kare ki Allah ne ba in zama daga cikin su manzo Allah ce anta min sana wani ma ya fara yake to ni ma manzo Allah ni ma ya wannan manzo Allah ce a kada ka tabi ha ki ka uka ya ka ta riga ka to wannan shi ake yi wa shi ake yanke wa gidan aljanna kai tsaye ko kuma waɗanda Allah ya yanke musu yi gidan wuta irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab irin su Fir'auna waɗanda duk aka zo da gaske cikin Qur'ani ko hadisi da sunayen su cewa ɗan wuta ne su kawai waɗannan ɗan wuta ne babu wani kanakan kawai ɗan wuta ne za a kira sunan su a ce ɗan wuta ne waɗanda ba su da sai dai bilwa a ce masu aiki iri kaza iri kaza ɗan aljanna masu aiki iri kaza iri kaza ɗan wuta ne wannan ya halatta haka muke yi a zummu muke wanda yake aiki kaza iri kaza iri kaza shirka yake kuma mutunci ne wanda yake aiki iri kaza iri kaza tauhidi ne kuma sunna yake to sai kawai wani wani ba ka kira sunan shi da sai fara sai da shi take sai ce ka ce masa mutum ka ce masa dan wuta kai kai baka san ba da shi ba baka san da zaman sa ba baka san ayati shi ba amma abu ta ce da shi take bilwa dan ka faɗa bilwa wani abu ne daban hukunci take fa fa ayyana kuma wani mutum da ayyuka ka nuna wani mutum ka ce wani dan wani dan wuta ne ko kafiri ko mushriki ko wannan shi yake da hukunce hukunce da shi ahli sunna suna bin waɗannan dokoki a karantarwa wanda duk ka ga ya karbi to abin nan ne da bayan su yake cewa mai kaza aljihu ba ya zumin haka baya har sai ki da kaga ka take sai ka kama ka kama ka kaga ka kana alƙihin to kuma ibn taymiya yake cewa wa annahum la yuqaddaduna fillah فساق المسلمين فاسقين مسلمين باء سوى سنة دوما أمسحيتا بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان wanda yake da kasan kasin kayan zarra ta imani a cikin zuciyarsa zai fita ai misali fadalatin min imani kasan kasin kayar komayya na imani a cikin zuciyarsa wannan zai fita wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam iddakara shafa'atahu li ahli sabail min ummati kuma manzo Allah ya ajiye cutansa Allah ya ba kowane annabi da awatin mustajaba kamar da zuwa bi ya ba kowane annabi damar yayi addu'a an sa masa da mutu al'ummarsa kowanne ya yi aka an samu sanan da Allah ya haje ta shi addu'a sai rana gobe kiyama zai ce ya rasulullahi umma ya ya ya ya ya rab umma zai yi addu'a ga al'ummarsa Allah ya ba shi cikin to wannan shi ne yadda musulmi ko ahli sunna suke wasa ababin al-asma wal ahkam suke tsakatsakiya ba ta tare da kungiyar dan azarbaɗi ɗan narko ba ta tare da kungiyar ɗan sakasako kungiyar ɗan lahar irin yadda suke gallaba janibin raja'i shi yasa a kida ahli sunna ta tafi akan mura'atin al janibin khawf da janibin raja kana bauta wa Allah kana tsoro kana kuma fata kada janibin tsoro ya rinjaye ka kada kuma janibin fata ya rinjaye ka ana so ka zama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta annabawa wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana kafiri haka suke bauta mana ragaban suna kwaɗayin abin da muke da shi na lada na aljanna suna kuma tsoron abin da muka tanadi waɗanda suka yi ba daidai ba na azaba to haka ahli sunna yake tsakiya to kuma ibnu tayyiba zai zo ci gaba da bayanin yadda ahli sunna suke tsakiya abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi zai zama darasin mu na gaba insha Allah ga lalata cikin sabu ya kamata a ba su dama a ya kamata ya ɗauke da nan ya kamata a cikin tafi ko tafi da ta ci tafi da an tafi ba a a cikin ya ba ta ci Thank you. wanda yake da shi da ya taɓa yin zaɓen da ke dalilai da yadda da Allah da na da ya sa ya saka da da kuki da wannan kuskure kuma da Allah da na da ya saka ya da Thank you. Idan mutum farko ya ke da da muhammadu kuma ya wuce shi ne daga sarari na wannan ainihin da ba da sarari a kuma ne ba da ajiya ne yadda lura da irin alaƙa da ke tsakanin tsakanin kuma mu rike Allah subhanahu wa ta'ala wani an su tambayoyi a gurguje don a sanya a sunna wani yana tambayar cewa magana ne da suke annabata su nuna iman wani hadisi ne ko kuma mene ne wannan ba hadisi ba ne magana ce dai da larabci annabata su nuna iman nazaka tsafta tana daga cikin imani ba hadisi ba ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal wannan hadisi ne allah mai kyau ne kuma yana son duk wani abu mai kyau kyautata abu yana daga tsafta tana daga cikin hanyoyin kyautata abu saboda haka ta kanta tsafta wani abu ne da ake bukatar ta amma dai wannan ba hadisi ba ina hukunci idan an ɗauko gawa a tashi a tashi ko farko wannan sunna ce da musulunci ya zo da ita an zo wucewa da gawa a tashi daga baya aka sake wannan kamar da za ku iya karantawa cikin asamin jana'iz na shekna turjumin albani menene asalin aƙidar tsofanci an ce tsofaye na farko mutanen kirki ne asali babu wasu tsofaye a farko abinda aka sani akwai al'ubbad akwai al-zuhar akwai mutane waɗanda suke gudun duniya waɗanda suke masu yawan ibada waɗanda suke kiran su tsofaye ba wasu suka kira kansu tsofaye ba irin su ibrahim na adham irin su sahal ibn abdullahi tusturi irin su fudail ibn iyad irin su Abdullahi ibn Dinar waɗannan duk suna cikin bayan Allah da suka shahara a tarihi da yawan ibada amma su da suke mun sufaye ba ba wanda da su ke ce mun sufaye ne waɗanda suke nemo wa sufan cin girbi su suke kiran waɗannan sufaye an samu waɗanda suka shahara a basra abin nan a basra da sanya su a jikinsu rigar gashi wanda ake su dingina ɗaya gare su zuwa ga wannan suna sufi wato mai sanya rigar gashi saboda sun ɗaura cewa mutane suna ibada waɗanda suka taho suka ƙirƙiri hanyoyin sufanci su suke zuma jingina kansu da wannan ta ji inda asalin su sunan ya samu to daga nan kuma abubuwa suke ta ƙaruwa sun wajen ana yin batun ibada ita kaɗai duk da cewa duk lokacin da batun ware abin nan fita daga cikin jama'a a koma baya ana da sabaitar Allah a kaura cewa al'umma haka dinga samun wasu yan bidiyoyi suna kunne kai suna tunawa tun da suke Abdullahi Mas'ud wajen ya samu wasu suna ta zikiri da wata fiza a masallaci a ce ai tasbihi ɗari ai tahmida ɗari ai kaza wani yana bada umarni wasu suna yi haka za a ga Abdullahi dan Mas'ud ga wasu tanta ga irin abin da suke yi abin da ba a san shi a wurin sa ba annabi ba yazo a gaba ya same su yake me suke yi suka gaya masa da abin da suke yi yake laqad kuntum bi bid'atin zulman aw kuntum muhammadan wa ashabuhu illa kun zo da wata bid'a dan zalunci kun san su muhammad da sahabban sa ilimi ne in addini ne wannan shi ya kamata su fara yi ba su ba tun da kuwa ba su yi ba ya nuna ba addini ba ne suka ce ya aba abdurrahman lam nurid illa al-khayr ya aba abdurrahman ta alheri muka muka ba abin da muka nufa da wannan ce alheri yake kan min muridin bil khairi lam yusibu mutum nawa ne ya so ya alheri amma ya kasa samu ya kasa kaiwa gare shi da haka mutum ku ba shi zai nuna cewa abin da kuke yi daidai bane ba yi niyyar kuka gani mai kyau amma dai abin da kuke ba ya da kyau sai ku daina to kaga tun a wancan lokacin aka fara samun waɗannan da suke ƙaura cewa don su yi ibada ba tare da sun kasa tafiya su da ilimi ba aka samu sun fara fuskanci hanya har suna abin da tun lokacin sabbai na gare shi to tafiya tana tafiya jahilcin su yana karuwa bidiyoyi suna kuma karuwa a ciki har ka kai kuma an zo ga wata marhalan ma da an yi ta batun bid'a da sun kuma kafirci a ciki saboda ka in ka ɗauko tarihin sufanci musamman lokacin da ya rika to za ka gaba da abin da ke cikin ka illa aƙidun wasu addinai wasu addinai a indiya wasu addinai a iran sun farisawa wasu addinai a cikin mutanen greek wani abu na kiristanci wani abu na yahudanci duk su aka sake da aka tattara aka kafa sufanci da wannan kuma tambaya yake yi a kan hadisin nan da yake cewa idza ta gada a hadisin salatu kama da kulba'ir wal yada a yadayhi qabla rukbatayhi da kuma hadisin da yake cewa la yusrabanna ahadukum qa'ima ban san da yake so ai masa dangane hadisin da ya dai rubuta hadisin tsarin neman bayani yake so ko hadisin wani na farko hadisin abu hurairah hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku zai tafi sujjada kada ya rike kai tafi kasa kamar yadda raƙumi yake tafiya ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa haka hadisin yake kuma sahihi ne da wannan lafazin hadisin abu hurairah wa riyada ayyadai ne kallar rukbatai ya fara gabatar da hannayensa raƙumi yana fara gabatar da gwiwoyinsa ne saboda gwiwoyinsa a hannayensa a gabansa suke saboda haka gwiwoyinsa a kafafuwansa kuma dukkan da yasul arba duk dabbobi masu kafafuwa hudu goyonsa a na gaba suke ba a na baya ba to sai fa in ya tafi da da hannayensa na gaba to ya tafi da gwiwan ne kai kuma in ka tafi da gwiwa ka kai ma ka tafi da gwiwan ne sun yi kamar ce sun ya saboda haka babu batun kalbi da wasu malamai suke sai hadisi ne ba kalli kamar ibn qayyim wannan bayani na su kuskure ne hadisin yana nan a hakan shi kana mai sujjada ya fara gabatar da hannaye kafin gwiwoyi wannan shi ya fi zama sunna insha Allah hadisin la yakrabanna ahadukum qa'iman hadisi ne sahihi a cikin sahih muslim kada ta yanke ta cire kariya a cikin ya zo da ƙari faman nasiya faman nasiya fa shariba fa yastaku fa yastaku wanda ya manta ya ta ya amaye wannan ƙarin ya amaye malamai suke shaji da inganta ba amma iya wannan lafazin da shine tambayar ya ce ya inganta wanda ya manta har ya sa ya amaye wannan bai inganta ba ba ka in ka manta ka ta ba da sun ka amaye kada wani karanta abin yadda zai gansa a muslim akwai wannan ƙarin ya amaye amma wannan ƙarin yana da rauni a kan ruwa a tsaye malamai wasu suna ganin ba komai ka sa'a a sa'a tsaye amma abin da mutum suke nuna wa sa'a tsaye na shi ne sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Hurairah an ba shi ne ya karba zai sa'a tsaye manzo Allah ya ce tsuguna a turidu an yusra da ma'a hadal hur sai ya kana ji kuka da shi ka sai na jannan ta tare da kai yace a aiki fa kasari da ma'a man huwa sarrun min wanda ya fi magannan sun sha tare za ta sauka shi ne sauka kawai aka manzo Allah ya ba mu labarin cewa wanda zai sha a tsaye za su sha tare da sauka saukan zai yi tarayya da shi a cikin abincinsa abin kansa zai yi tarayya da shi a cikin wannan abin sha da yi abin da zai hana shi shi ne ya tsugu na ya ambaci Allah sai Allah ya kawar masa da saukan da rabon saukan daga cikin abin kansa masu halatta sun ce manzo Allah ya sha ruwa a tsaye wannan aikin nashi ya dille ala jawab tunda har ya sa a tsaye ya nuna kenan ya halatta dan haka wasu suka ce ba komai in an sa a tsaye to amma idan aka dubi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dubi wannan hadisi da wasu ire-iren sa kamar hadisin Abu Hurairah la ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi batnihi dattaqa wannan ba inganta da mai sai ya tsaye ya san me yake kankara a cikin sa da ya amaye da ya san me yake kankara da ya amaye waɗannan hadisai da a gadon hadisai ne da suke koyarwa suke umarni ko suke hannu wancan kuma aiki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa in an samu sakani ko kare a zahiri tsakanin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadarsa to ana gabatar da fadarsa akan aikin sa saboda fadarsa ta shafi kowa da kowa amma aikin sa ya zama tafiya ya iya zama fasil ne bihi tunda shi yana da tafiya akwai wata abubuwa da zai yi sai da ba sai ba kuma abin da zai iya tabbatar da kusurciya a wannan janibin illa da kan hana illa da kusa aka hana ta sa a tsaye ne kada su ɗan yi musharaka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa wa ba'ahu qarib babu wani ɗaya daga cikin ku face akwai shi ɗan tare da shi suka ce har wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah akwai wannan tare da kai yake na'am illa anna Allah halani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi sai dai nuna ya ɗarin ɗin Allah ya ba mu ya taimake ni a kansa ya musulunta ba abin da yake sa ni kai a kai da haka wanda ke kan ya haɗa shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mu ya ga musulmi to kaga kai ba ka da wannan garanti din to ya kai naka da kuke yawo tare da kullum to kaga shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare wannan ɗari ɗin musulmi ne ta haka ba zai yi musharaka da annabi ba cikin abin kansa da haka shi in ya sha a tsoto babu wani abin da za biyo baya na rabon shekan kuma tun yana karami aka fitar rabon shekan daga zuciyarsa shi ba da wannan kaga kai ba ka da wannan garanti don haka kai illa kana nan tare da kai shi ba ka tare da shi don haka in ya sha a tsoto ba abin da zai iya sa zai biyo zai biyo baya mara kai sannan kan ruwan dandan da ya a tsaye an ce a lokacin rijiyar sama ta ci duban ba zai biyo ƙasa da har ya tsugun mayansa don haka ya tsaya ya sha a tsaye da haka akwai sababin da ya sa ta a cikin sabanin wanda zai iya ya tsoguna din kuma ya tsoguna wa shi ta gaba da sabab ala ayyi halin dai ko da ake ciki waɗannan wannan hadisi sahihi ne la yasrabanna ahadukum qa'iman in ma an ɗauke shi akan karahatu tanzih ne cewa ba ana nufin haramci ba to yin kaza a tsugunan dai shi ya fi ko da masu cewa a isa a tsayin dai su ma suna cewa kaza a tsugunan dai shi ya fi wannan kuma yana tambayar abin da ake sa wai shi ya ce bilas ko ban sani ba haka ake ce masa bilas haka ne to to ban san shi ba ne eh bilas ko ake sa don wanke ciki shin akwai hadisi ne a kan shi ba ban sani ba wallahi kada ka zo da kake amma ka yi ka samu da bilas ko ba ya yana da abin القرآن سورة الأسابة wanda ya haƙƙin wani da Allah zai gafarta masa ko wanda ya taɓa haƙƙin wani ko an mayar da wannan haƙƙi da ya ɗiba na wani ko da Allah maɗaukakin sarki ya kaka daga cikin ayyukansa na ƙwarai a mayar da wancan ko ya masa uquba a kan wannan in ba ya da wani aiki na ƙwarai a kaso aikin mara kyau na wancan a yaƙa masa shi ko kuma Allah ya biya masa a kaskasa amma dai haƙƙin da zai sarrafa ba ba za a ce a wuce ba sai an yi da wannan haƙƙi ina ga waɗannan da su ne sai wani da yake tambayar cewa malam ba laifi in Allah ya ma mutum baiwa ta hanyar haddace alƙur'ani ya kira malamai a yi wa'azi da walima don godiyar Allah a kan wannan baiwar abin da za ka yi maka gode wa Allah a kan wannan baiwa ka yi aiki da abin da ya baka na alƙur'ani kuma ka karantar da wani shi ne abin da za ka yi na godiya amma wannan abin da kake cewa kake tambayar kai bid'a kake so kai yanzu kan kai Allah godiya kuma sai kai Allah bikin saboda haka abin da za ka yi shine kai kokari ka san alqur'ani din ta fuskar ma'ana don kai aiki da shi wannan shine godiya ai godiya a aikace ta hanyar bin Allah ita ce abin da ya komai sai amma lai ala dawo da shukra sai Allah ne su yi aiki wannan aikin da za ka yi shi kanka godiya ce ga Allah madaukakin sarki ballantana kuma ka dinga koyar da ayyukan musulmi wannan abin da Allah ya baka na alkur'ani to babu godiya da kafiyar Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi